أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا منا مرابا da haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka wato masallacin ALY a nan garin Ikara Allah ya kare Allah ya kare wannan gari na Ikara ya kara masa tsari kamar yadda aka gabatar ba sai na koma baya ba abinda za mu yi zama a kansa إتحاف البررة بنظم الآداب العشرة wannan wani ɗan waƙe ne da wani malami ɗalibin kuma wani malami ya waƙe wata muhazara da shi wancan malamin ya gabatar na yi niyyar mai shimfiɗa mai tsawo haka amma haka Allah ya kaddara lokacin ya ya kure amma dai duk da haka shi asalin wanda ya rubu ya gabatar da muhadarar shine a sheikh salih bin abdullahi al'usaini an haife shi hijiran manzo Allah ta salama na da dubu daya da dari uku da casa'in da daya yau umin lissafa shekarunsa hamsin da shida a duniya yana cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia limami ne kuma malami duk mutumin da a 'yan shekarun da ba su wuce kamar hudu ba allah ya azurta shi da zuwa garin madina kuma allah ya sa mutum ɗalibin ilimi ne to zai ga majalisinsa a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da daura kusan kana iya cewa a wannan lokacin babu wata daura da take haɗa ɗalibai na ilimi daga ƙasashe mabambanta kamar tasa malamin juma'a ne kuma dokta ne na jami'a yana cikin malamai waɗanda suke tuno da magabata suke tuno mana da rayuwar magabata a abin da ya shafi neman ilimi yana cin malaman da suka zauna suka dukufa babu abin da suke sai karantar da mutane kuma karantar wannan bitasi a faro daga tushe da manufar ana son a gina waɗanda ake karantar da su su zama manya-manyan malamai to ya gabatar da wata muhadara da ya kira ta da al'adabul ashara wasu ladubban shari'a guda goma to bayan ya gabatar da su sai aka samu ɗalibinsa shine ya waƙe wannan muhadarar tasa a cikin baitota guda 24 su ne a gabanmu al'adab jam'i ne na adab babban malamin lugha al'imam ibn manzur al-ifriqi a cikin babban littafinsa lisanul arab ya ce abinda ake cewa al'adabu huwa zarku wa husnul tanawu abinda ake cewa ladabi shine azzarku wa husnul tanawu mutum ya zama mai kaifin tunani idan zai aiwatar da wani abu sannan idan ya tashi aiwatar da wannan abun ya aiwatar da shi ta hanya kyakkyawa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin samadarijus saliki ya ce abinda ake cewa al'adab ya ce haƙiƙatul adab istimalul khuluqil hasan abinda ake cewa ladabi a shari'a shine mutum ya kasance duk abin da zai aiwatar ya yi shi akan kyawawan ɗabi'u tafiyar mutum maganarsa cin abincinsa baccinsa mu'amalarsa da mutane ibadarsa ta sallah ibadarsa ta azumi hajjinsa ya zama kyawawan ɗabi'u su zama su suke wa wannan ayyukan nasa jagoranci shi yasa shi ladabi in ji ibn al-qayyim yana tsakanin abubuwa guda biyu yana tsakanin gazawa da kuma zakewa idan mutum bai da ladabi idan ya tashi yin abu aka ce masa ga inda ake son ya tsaya to idan yana da jarabawa ta zakewa sai ya ki tsayawa inda aka tsayi da shi sai ya wuce idan mutum yana da jarabawa ta gazawa in an ce masa je ka waje kaza ka tsaya to ba zai iya kaiwa wajen ba amma wanda Allah ya azurta shi da al'adab to zai zama yana tsakiya kuma wannan haka Allah ya yabi al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa haka nan muka zabe ku domin ku zama al'umma wacce take matsakaiciya ba ku wuce gona da iri ba ku gazawa kuma dama cututtukan mutane biyu ne ko dai a gaza ko a wuce gona da iri ko a gaza ko a zaki abinda suke ce masa alghulu zakewa ke zakewa ke ko kuma aljaka gazawa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-imam tirmidhi da sanadi hasan annabi sallallahu ya ce as-samtu salih wa tu'datu wal iqtisad juz'un min arba'atin wa 20 juz'an min an-nubuwa natsuwa da yin abu a tsari da yin abu sannu sannu da ladabi wani bangare ne daga cikin bangarorin annabta kaso ɗaya cikin kaso ashirin da hudu sau daga wanda Allah ya bashi natsuwa ya bashi ladabi ya bashi kyawawan ɗabi'u to Allah ya masa kyautar kashi ɗaya a cikin kaso ashirin da hudu na annabta al'imam abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata yana cewa la yambalur rajulu bi nau'in min al-ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adab mutum ba zai kware ya fice a wani ilimi ba matukar Allah subhanahu wa ta'ala bai azurta shida ya kawata ilimin nan nasa da ladabi ba babban malami al-imam abu abdullahi al-balkhi yana cewa adabul ilmi aktabu min al-ilm ladabin ilimi yafi ilimi yawa al-imam al-ahnaf ibn qais dai daga cikin tabi'ai yana cewa al-adabu nurul aql kama anna an-nara nurul basirati ladabi shine hasken hankali kamar yadda haske ko wuta ita ce take haskaka wa ido ya ga haske duk ganin mutum idan a cikin duhu yake to ba zai ga abin da yake cikin duhun ba to haka idan mutum ya kasance bai da ladabi hankalinsa ba zai nuna masa abin da ya kamata ya yi ba babban malami al'imam al-hassan al-lu'lu'i ɗaya daga cikin almajiran al'imamu abu hanifa yana cewa wal adabun nafi'u husnu samti wa fi kasiril qawli ba'dul maqt yace ladabi kyakkyawa shine yake sa rayuwarka ta zama mai tsari yace idan mutum ya zama mai yawan surutu wanda bai da amfani to yana jawo kansa hushin Allah wani malami yace imani matakai biyar ne akwai matakin farko shine al-yaqi akwai mataki na biyu al-ikhlas akwai mataki na uku hibzul fara'id akwai mataki na hudu shine hibzul sunan akwai mataki na biyar shine hibzul adab sai ya kamanta wannan da wani gari wanda aka masa ganoyi guda biyar ya ce idan abokanan gaba suna son su fasa garin su shiga to suna farawa ne da ladabi na ƙasan da kake renawa katangar da ake ganin ba ta da ƙarfin to ita suke fara rusawa idan mutum ya yi watsi da ladabi a rayuwarsa ya zama ba shi da ladabi rayuwarsa yana yin tahari gido babu tsari to ana nan zai fara watsi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana watsi da sunnoni ana nan kuma zai zai fara watsi da farillai yana watsi da farillai ya sakaci da su to ana nan kuma sai ikhlasin sai samu matsala ikhlasin sa na samun matsala yaqini wanda shine asalin imani sai ya rushe ga baki daya saboda haka ana shigo wa mutane ne a lalata su ta hanyar a ruguza musu ladabi shi yasa annabawan Allah cikin manya-manyan siffofin da ake gane annabin Allah akwai ne akwai natsuwa natsuwa kuma abin da ke kawo talade to wannan ina ganin mu bashi domin lokacin mu kai ya tafi kai tsaye mu shiga cikin manzumar mu baitota guda 24 zan karanta ta duka sai mu zo kuma sai mu ɗauki baiti bayan baiti domin mu fasa اتحاف البررة بنظم الآداب العشرة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيني حفظه الله صنعة عبد الله بن نجاء آل طاج الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لربنا العظيم الفضل مصليا على ختام الرسل وبعد فالله هدى لنظم عشرة الآداب للعصين إذا لقيت مسلما فسلمي عليه ولترد إن مسلمي وصيغة السلام والرد اطلبا من سنة الهادي الرسول المجتبى وإن تريد دخول بيت أو سوى فاستأذنا قبل من الذي سوى وقف شمال البيت أو في الميمن إن يأذن ادخل لا إذا لم يأذن مما يلي وباليمين كل وسم لعق أصابع وحمد حيث تم تكلما بطيب الأقوال مهلا وخبدا لا بصوت عالي ومن يحدث كفى عن ستله أقبل عليه لا تقاطع قوله بين يدي الأكبر لا تقدمي بالقول بل قدمه ولتكرمي توضأ إذا أتيت مضجعك وآية الكرسي قل تنفعك ونم على الشق اليمين واجمعا خفيك واتل واردا ثم امسحا إذا عطست فلتغط باليد أو الثياب الوجه والله أحمدي قل إن يقل يرحمك الله لكم يهديكم الله ويصلح بالكم وليبدو تثاؤبا ما استطاعا وضع يد على فمن يراعى إن تأتي مجلسا فسلم واجلسي حيث انتهى بك المقام تأتسي تفريق كاثنين بلا إذن حظل كذلك الجلوس في شمس وظل ولا تقيما أحدا من مجلسي وافسح لداخل وذكر المجلس أقله كفارة عظيمة مثبتة في السنة الكريمة أعط الطريق حقه فغض على الأبصار وال على الأبصار والأذى فكف أيضا ود السلام ثم بالعرف أمر ولتنهين عن جميع المنكر ولتنهين عن جميع المنكر ولتلبس, الز... ولتلبس الزين من الثياب أفضلها البيض بلا اغتياب ولا يجاوزن كعبا شرعا ولا يجاوزن كعبا شرعا تيامنا في اللبس واعكس حلق خلعا والحمد في الختام للإله مسلما على رسول الله yake cewa hamdan li rabbina al'azim yabo ya tabbata ga ubangijinmu al'azim wanda ya kasance babba mai girma ar-rabbu ɗaya daga cikin sunayen Allah ma'anarsa al-khaliq al-mudabbiru li shu'uni khalqi in an ce ar-rabb shine wanda ya halitta kuma yake juya lamurran halittarsa saboda haka shi yake azurta su shi yake ba su lafiya sannan kuma in talauci ya zo shi ne yake talautawa sannan idan mutuwa ta zo shi ne yake karɓar rayuka wannan shi ne arraf hamdan li rabbina al'azim al-fadli yabo ya tabbata ga ubangijinmu wanda ya kasance mai girman falala abinda ake cewa al-fadlu shine az-ziyadatu ala al-ata'i a ƙara maka bayan an baka shine ake ce mishi al-fadl musalliyan ala khitamir rusuli ina mai salati ga annabin nan manzan nan wanda ya kasance khitamin rusli shine cikamakin manzanni bayansa babu annabi bayansa babu manzanni babu manzo ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو تكراء وخاتم النبيين النبي صلى الله عليه وسلم باب النبي باينسا الإمام الطهاوي أتشن عقيدة سينا شيوا وكل دعوى نبوة بعده فكفر وضلال duk wanda zai zo ya ce shi annabi ne bayan annabin mu sallallahu alaihi wasallam to wannan kafirci yake ya faɗa kuma sannan ya yi kira zuwa ga ɓata wannan baitin ya kunshi yaban Allah ya kunshi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatanmu sun saba in za su buɗe maganar su sukan buɗe da yaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu khutbatul haja inna alhamdulillah har zuwa ta sannan suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati wa ba'du bayan haka wannan lafazin na wa ba'd lafazi ne da larabawa tun kafin zuwan manzon Allah sama suna amfani da shi mai hikima yana cewa laqad alima alhayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace hakika kabilan alyamanu sun sani da na ce amma ba'd to zan fara jawabi ce amma ba'd malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan a ciki akwai littafin wani malami da ya sa masa suna ihrazu sa'ad fi mas'alati amma ba'd kawai ya tattauna ne akan matsalar amma ba'ad ya li'irabin ta yake a larabci sannan kuma hukunce hukuncen ta a shari'a waye ya fara faɗin ta a duniya ma wasu sun ce annabi adam ne wasu suka ce annabi yaqub ne wasu suka ce annabi dawud ne saboda Allah ya ce wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab suka ce fasl al-khitab shine amma ba'ad wasu suka ce wanda ya fara faɗin amma ba'ad shine qusbun sa'idat al-iyadi khatibul arab wala ayyati halin tsohon lafazi ne tun kafin zuwan manzala sama laraba suna amfani da shi Allahu hadali nazmi Allah ya shiryar da mu ya nuna mana hanya ya datar da mu li nazmi asharatil adabi gashi za mu waƙe ladubban nan guda goma lil usaini na babban malaminmu a sheikh salih bin abdullahi usaini hafizahullah wanda muka faɗe shi da shekarar da aka haife shi hijiran manzan Allah sallama 1391 shekarun shi 56 kenan a duniya to su ne waɗannan al'adabul ashara na dubba guda goma malamanmu sun saba kusan ya zama musu al'ada kan zaben abu goma kamar yadda sun saba da zaben abu bakwai waɗannan adadin guda biyu da goma da bakwai malamai suna tattaunawa akan mahimmancinsu da yawa a ƙwar'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce tilka asharatun kamila tilka asharatun kamila a abin da ya shafi azumin mutumin da bai samu abin da zai yi hadaya ba kamar lam yajid fasiyamu talatati ayyamin fil hajji wa sab'atun idza raja'atun تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أحكم النبي إيسا النبي موسى عليه السلام ألا وأتممنا هذه عشر وتم ميقات ربه أربعين ليلة هذا عشرة to waɗannan suna da sun faɗa haka a abin da ya shafi iddatul mutawaffa anha zawjuha ko والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ثم لم يسكن أو أبو بوا قوم قوم سي تصنيفي أكنس sunan al'adabul ashara wato wasu ladubba guda goma na shari'a masu mahimmanci ababen da ake son mutum ya yi wa kansa ado da su a lokacin da zai aiwatar da wasu ababe guda goma shine na farko sai ce idza laqita musliman fasallim abu na farko idan ka gamu da musulmi to ka masa sallama ka masa sallama wannan haƙƙi ne in an ce alhaƙu mali akhika alaika ko mali ghairika alaika abun waninka wanda aka ɗora kai za ka bashi ko kai za ka masa shine alhaq mali ghairika alaika abun wani da kai ake jira ka bashi shine alhaƙu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi 'ala al muslimi sittun na farko sai yace ne idza laqitahu fasallim alayhi in ka gamu da dan uwanka ka masa sallama ko gaba ake yi idan kana son ka fita daga gaba to idza laqita akhaka al muslima fasallim alayhi kai masa sallama kuma manzon sama yayyabi wanda ana gaba shi ya fara sallama ya ce wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam wanda ya fi alkhairi a cikin musulmai biyu masu gaba da juna shine wanda in ya gamu da dan uwansa abokin gabansa suna gaba wani abu ya hada su na bacin rai to shi zai fara masa sallama ya kwance wannan gabar kun ga ashe sallama na da muhimmanci fasallim alaihi ka masa sallama wanda ba musulmi ba a fara masa sallama ba a fara masa sallama manzon sun ce la tabda'u ahlal kitabi bis salam ahlul kitabi in kun gamu da su ba ku za ku fara musu sallama ba saboda daukakar da Allah ya ba ku ta musulunci wal tagudda in musallimi sannan kuma ka mayar masa da sallama in ya masa in ya maka wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha manzo Allah sallama ya ce idan wani ya maka sallama ko kai za ka fara masa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu salasuna ajara za a baka lada talatin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ishiruna ajira lada ashirin idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana da lada goma ya faro daga ƙasa assalamu alaikum ya ce ashu in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ishiruna in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu talatuna akwai riwaya wa maghfiratuhu amma ba ta inganta ba sau da ka ƙara wa maghfiratuhu bai tabbata ba to Allah ta'ala ya ce in an gaishe ku da gaisuwa to kuma yi da humaida a nan wasu malamai suna ganin cewa wanda ba musulmi ban ya maka sallama kuma ya faɗa daidai to za ka iya mayar masa da sallama wannan fatawar shekul islam taimiyya kenan da almajirinsa ibn al-qayyim rahimahullah musamman a cikin littafinsa a kamu ahli zimma suka ce umumin aya cewa Allah ya wa idza huyitum bi tahiyyati bai keɓa waye ya gaishe ka ba amma farawa manzalla sama ya hana mun gane ai qur'ani ya zo da umumi wato gamewar amaida wa kowa amma farawa hadisi ya zo ya taksisin sai musulmi ake farawa ina jin wannan a fili yake so da kan kaji wani na da wannan fahimtar to ba fahimta ba ce wacce take sabuwa ba ba kuwa ba malamanmu sun yi suna kanta da yawa sai ya ce wasiratar salami wa raddit luba sigar yadda ake sallama da yadda ake maidawa utuluba min sunnatil hajjin rasuli ka nemo yadda ake a cikin sunnar manzon Allah su salama alhadi ne shiryarwa an rasuli manzon nan na Allah almujtaba kuma zababban Allah kamar yadda muka ambata wato assalamu alaikum ita ce siga wadda take ta ƙasa sigar da take biye mata ita ce sigar assalamu alaikum wa rahmatullah da ƙarin wa rahmatullah sigar da take ƙololuwar daraja ita ce ka cewa barakatu to malamanmu na usulul fiqhi suna da wata ka'ida suna cewa alwajibu muqaddamun ala nafilati illa fi masail kullun an ce abu wajibi ne to yafi nafila ko ka ce yafi mustahabbi sai a wasu matsaloli daga cikin matsalolin akwai mas'alatu albad'i bis sala da kuma mas'alatu raddi salam suna cewa albadu bis salami wajibun alwasu albadu bis salami mustahabbun amma wa raddu salami wajibun sai suka ce wal mustahabbu muqaddamun ala al wajibi huna kullun wajibi yafi mustahabbi sai a mas'aloli wasu mas'aloli da ba su wuce hudu ba to daga cin hudun nan ba mu da lokaci akwai matsalar fara sallama da kuma maidawa fara sallama mafi yawancin malaman mazhabobin fiqh sun tafi akan cewa mustahabbi duk da manzon sama ya kira shi da haƙƙi amma da yawan magabata sun tafi akan cewa fara sallama mustahabbi amma mayarwa in aka maka to an dora ma aiki wajibi ne sai suka ce anan mustahabbin ya fi farilla ya fi wajibin wato an tabda a haka bisalam wa in kunta mustahiqqan bi an yubda'a bika kai ka fara ya ci domin manzo sama ya faɗa mana maratib li yusallimi as-saghiru 'ala al-kabir wal-rakibu 'ala al-mashi wal-qalilu 'ala al-kathir ko sannan wal-qa'imu 'ala al-qa'id to kakka jira ka ce ainihin ya kamata a yi wa sallama kai fara kunta kabiran falakita sagiran ibdahu bi salam sai ka kwashe lada kai ne babba ka gamu da karami shi ya kamata ya fara ma sallama to kai saboda ka kwashe lada sai kai kuma ka'ida ta fiqhu tana cewa la itara fil qurbi baka cewa aikin lada ba ruwa ne ya fara samu kafin ni in sama a'a duk abin da za a yi na samun lada fa kun awwalal muslimi yawwa ka zama kai ne farkon wanda zai fara yi in ka sama to sannan saura su fara su zo su sama to wannan kenan saboda ka siga sallama da siga yadda ake maidawa sai ce wa in turid dukhula baiti in kai nufin zaka shiga wani gida ausiwa ko ba gida bane au siwa baitin ko wajen da ba gida ba siwal bait kamar me kamar shagon wani zaka shiga kaga ba gida bane ko gonar wani kaga ba gida bane ko office ba gida bane fasta'zinan qablu min alladhi sawa fasta'zinan to ka nemi izini qablu ay qabla dukhulika kafin ka shiga min alladhi sawa ga wannan da yake zaune a cikin gidan يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا قوة أن دكوكي إيماني كفش جدا جند باناكبا ما لم يسك خرج الكلام مخرج الغالب إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له أن شيء غير بيوتكم أما حتى بيوتكم حق جدا كإن ذاك شجاع in akwai wasu a zaune a gidan ka nemi izini me yasa manzon sama yace kada mutum ya dawo gidansa da daddare sai idan matarsa ta san zai dawo in matar mutum bata san zai dawo ba kuma dare ya kama shi a hanya gashi ya shigo da yari to sai zo sai nemi izinin masallaci a bashi sai ya kwana waya shi ta mutu ba yi da caji ya sanar da ita cewa ga ni fa na iso malamanmu suka fassara suka ce saboda ana buƙatar ta shirya ya same ta a cikin yanayi kyakkyawa kai ya je tarar da ita ba yadda ransa yake so ba kila ta yi aikace aikace ta kula da yara ta yi kaza bata gyara jikinta ba kawai ya afka mata ya shigo gida kuma ransa ya ɓaci ga zafin tafiya kuma ya zo ya tarar da matarsa ba cikin yadda yake so ya tarar da ita ba wannan hikimar ke to kun ga shi ne kaga ashe ana neman izinin su kenan so daga da Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu al-isti'nas shine al-isti'za sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi wa mutanen gidan sallama a wani a wata aya Allah ya ce in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum idan ka ce in shigo ni ne wa aka cika ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ka ji muryar mai gidan kuma wajen shi kazo ce masa in shigo sai ce a'a ka bari sai nan da azhar to kaka da muka je kaka ce ni ne fa wani fa baka san halin da yake ciki ba malaman mu na wannan zamanin suka ce wannan istizanin ya shiga hukunce hukuncen waya sun shiga ciki ka kira mutum bai ɗauka ba kakai ta kiran shi sannan isi zanen nan uku ake yi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin mu'azu bin jabal wanda sayyidina umar radiyallahu anhu ya kama sai ya zo wajen sayyidina umar ya nemi izini sau uku sayyidina umar bai fito ba sai ya tafi can sayyidina umar ya fito ya ce ba na ji muryar mu'azu ba aka ce eh ce to ina yake aka ce ai ya tafi yace aje a kira shi aka kira shi yace me yasa kai haka yace manzon Allah sun yace in dayan ku ne ni izini so uku ba a bashi izini bai tafi yace sai ka zo da wanda zai maka shaida ya tafi cikin garin Madina yana cewa waye zai masa shaida aka ce ga Muhammad ibn Maslama nan yaje ya masa shaida to ana yi saboda haka ka nemi izini wa kif shimalal baiti sannan kuma ka tsaya gefen kofa gefen hagu na kofa aufil maimani ko kuma ka da bangaren dama nan malam ya yi bayani yana nufin a ina kofa take budewa ta wane misra'i take domin lilbabi misra'a kofa tana da bangarorin guda biyu to ta wane bangaren yake in ka san ta ɓangaren dama ƙofar take buɗewa to sai ka da ɓangaren hagu domin ka a buɗe ana buɗewa labulan ɗaki ya buɗe ka ga ɗaki idan kuma kishi ya haka ne to ɗayan ɓangaren za ka tsaya shi ma din nan me ake so a yi himayatu irdil musulmi kiyaye mutuncin musulmai kage ina wanda zai zo yana leƙawa kuma fa shi kuma waye shi kage yana da damuwa kenan Allah ya shirya in ya'zani udkhuli idan mai gidan ya ce maka shigo to sai ka shigo la in kuma ya ce a'a idan lam ya'zani idan bai baka izini ba ka shiga ai la tadkhuli idan lam ya'zani ka shigo in ya ce a'a wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum in shigo aka ce a'a kakka shigo to kakka damu ka kira wani waya don Allah sai an jima ina cikin wani yanayi ne ni ne fa yanzu ni wani zai walakanci wani ya fara kuɗi ko ba haka muke cewa ba to ba daidai ba ne baka san halin da yake ciki ba mimma yali wa bil yamini kul wa sanni shine sai ce la idza lam ya'zan mimma yali wa bil yamini kul wa sanni sai ce mimma yali gabanka gabanka wa bil yamini sannan da daman ka kul ka ci nan ya hada mana ladubba biyu ya gulamu sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik haka manzon Allah sama ya ce wa sayyiduna Umar ibn Salama Umar ibn Salama agolan gidan manzon Allah sama ne dan karami yana dan karami in an bashi abinci a kwano sai hannun shi ya rika rawa ya rasa inda zai ci ya ci dama ya ci tsaki ya ci can ya ci can sai manzon sama ya jawo ta sai ya ce ya gulamu sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fa addabahu thalathata adab ya koya masa ladabi guda uku na cin abinci ka ci dama kai bismillah ka ci gabanka ka ci da dama kai bismillah shi ne ya fara ya ce min mayali gabanka wa bil yamini da dama kun ka ci wa sammi sannan kuma ka ambaci sunan Allah shi ne wa sam ai wa sammillah ka ambaci sunan Allah ba cewa ake bismillahir rahmanir rahim ba tasmiya ake akwai bambanci tsakanin basmala da tasmiya in aka ce basmala za a wuce Allahu kenan za a ƙara wani lafazin shine basmala bismillahir rahmanir rahim haka idan ka ce bismikallahumma shi ma basmala ne amma tasmiya ita ce bismillah bismillah bismillah kafin zuwan musulunci suna yin suna yin basmala suna yin basmala tun kafin zuwan musulunci amma ba su sa ar-rahman ar-rahim sai dai su ce bismika allahumma ai mun san abin da ya faru a sulhul hudaybiya suka ce a ba za a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a sa bismika allahumma sannan ga mawaki nan na jahiliya yana cewa laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza hadha al-hadith al-basmalu suna yin bismillah suna yin tasmiya ko tasmiya ake kawai bismillah ake cewa la'aqwa asabi'in sannan daga cikin ladubban cin abinci idan ka gama ci la'aqwa asabi'in kalashi yatsinka kalashi kan mutum ya bar yatsinsa da gaje da gaje idan cokali ne ya ci da shi to shi ma ya yi shi ma ya lashi shi ya sa balarabe da ya kalli cokali sai ya sa masa abin lashewa sai ya ce nil'aqa nil'aqa min al-la'aq kaga ashe hatta balarabe idan ka ci abinci baka lashe cokali ba bayan ka gama to ka saba mishi dan ka saba wa yarensa to kuma shari'a ta zo ta goyi bayan wannan so da kamil aqa min al-la'aq li'annaha tul'aq saboda ana lashe cokali cokali kuke cewa anan ai ko koshiya na'am wa hamdun sannan kuma kai hamdala haisu tam a lokacin da ka gama cin abinci alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimi alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fa kam mimman la mu'wiya lahu wa la kasiya wannan sigogin duk sun tabbata ingantattu ne idan mutum ya gama cin abinci sai yayi shine haisu tam idan cin abincin ya cika takallaman bi tayyibil aqwali ladabi na gaba shine kayi magana bi tayyibil aqwali ka faɗi magana mai kyau qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainahum wa qulu lin-nasi husna ko من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت طيب الكلام كفتن مغانا وتتكين لسركي مهلا كما كي مغانا دكي دكي بايا تكين لدى بيك مغانا زير زير زير أبوجي ba haka magabata suke magana ba ba haka shugaban tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ba khafdan sannan idan ka tashi za ka yi magana kai kai kasa kasa da muryarka a inda ake buƙatar kasa kasa la bi sautin ali ba kana wa mutum magana ga ka gashi kana mai ihu ba amma akwai inda ake daga murya al-imam al-bukhari yayi babi a cikin sahihul bukhari babun raf'u sauti fil masjid lit-ta'lim ya halasta a ɗaga murya a wajen karantarwa a masallaci amma idan ga ka ga mutum to ba a son kai masa magana ne ka ɗaga murya waghfud min sauti inna ankara al-aswati la sautul hamid luqmanul hakim radiyallahu anhu yana wa ɗansa wa'azi wanda wannan wa'azin nasa tarbiyyar tasa za ka fitar da darussa sun fi goma sha takwas na tarbiyya darussa kusan ashirin na tarbiyya to a ciki waghdud min sauti kai kasa kasa da muryarka idan za ka yi magana kan muryarka ta zama irin ta jaki inna ankara al-aswati la saut alhami sautin da yafi muni shine sautin jaki mafi munin sauti shine sautin jaki wanda aka ce in an ji ayi ne ai isti'aza Allah shi kyauta shine la bi sautin ali wa man yuhaddiska sannan daga cikin ladabin magana da saurare duk wanda yake maka magana fa ansi tallahu ka saurare shi kan mutum yana magana kana yi kai ma ya faɗa kai ma ka saurare shi ke ji wanda yana cikin ladabin magana baya cikin ladabin magana mutum yana magana kana gintse masa magana ko kana shiga cikin maganarsa kamar firan mata mata ne suke fira haka sai su haɗu su goma kowace tana ba da labari kuma wai psychologist masana ɗabi'ar ɗan adam suka ce duk suna gane abin da suke faɗi Allahu adamu ban sani ba sai su haɗu su goma suna fira kowace da labarin take bada wata na bada labarin ikira wata na bada labarin soba wata na bada labarin zari wata na bada labarin kudan wata na bada labarin makarfi wata kuma ta tafi kano ma tana bada labarin kano a kano ta je ta ga abin da ta gano take bada labarin su goma kuma kowace tana magana kuma duk an ce suna gane junan suna gane abin da suke faɗi shi yasa ba su iya musu ba shi أو من ينشأ في الحية وفي الخصام وهو في الخصام غير مبين بس هي جاية با sau da aka saurara aqbil alaihi sannan idan mutum yana maka magana ka kallai yana cikin ladabin magana mutum yana ma magana kana kallon sa ba yana ma magana ka kau da kai ba la tuqati qawla kakka yanke masa magana ka gintse masa magana bai gama ba ka bari sai ya gama sannan kai kuma sai kai abu faɗa abin da zaka faɗa baina yadai lakbari la taqaddami baina yadai lakbari la taqaddami a gaban babban ka kakka shiga gaba kuna tafiya da mahaifi kana tafiya da malaminka kana tafiya da wanda ya fika shekaru to kakka shige gabansa magabata haka suke yi idan mutum babba ne a cikinsu ba sa yadda su shige gaban shi malamanmu suka ce sai dai a wuri ɗaya idan kai ne kake masa jagora bai san hanya ba kuma kana jin tsoron wani abu zai iya faruwa kila ko kai ya tuntuɗe to a nan sai ka shiga gabansa amma in tafiya ake ya san inda za a je to ko dai ka jera tare da shi ko kuma ka dawo baya haka a magana la taqaddam bil qawli kakka suke ka shiga gaban babba in yana magana an kashe wani a zamanin manzo Allah sama ya je unguwar Yahudawa shi da dan uwansa sai aka tsinci gawarsa da aka zo sai danginsa suka ce Yahudawa suke zargin su suka kashe shi da aka zo za a yi magana sai shi dan uwansa na jini sai zai fara magana sai musulmi ce kabbir kabbir shi dakata ba kai za ka yi magana ba ai ba kai bane babba a dangi shi yana ganin ai shi ne shaƙiƙinsa so daga matasa ustazai idan aka zo wuri akwai babba dattijo wanda yake da gabaci a musuluncinmu a sunnar manzanmu sallallahu alaihi wasallam baya halarsa ka fara magana sai dai idan shi babban ne ya baka izini misali babban ya yi maka shaida ya san kana da ilimi kana da natsuwa sai ya ce to kai za ka yi jawabi tun kafin a zo wajen ko kuma a wajen kawai sai ya nuna kai ce kai ka yi jawabi ko anan sai ka yi amma tsugun kana jin ai kai kana da digiri ko kana da masters ko kana da phd shi kuma a'a ai bai da komai sai ka ce a kai za ka shiga gabaci wannan ba addinin musulunci ba ne ba sunnar manzo Allah ta salama ba ce mun gane yayi bal qaddimuhu ka gabatar da babba wal tukarrimi kuma ka girmama shi muna da bukatar wannan ko a yau mu jaddada wannan a wajen raddi wane yayi kuskure ya fi ka shekaru ba haka ake raddi ba haka nan kawai ka fito ka kafa sifika ka kafa makirfon a kafa ma haka ce za ka tsarjawa ne wannan ba sunan manzo Allah sama bane mace ba aikin magabata bane tawabba'an idza ataita madji madji'ak kayi alwala idan ka zo wajen kwanciyarka alwala manzo Allah ta sama ya faɗi wannan a hadisi ingantacce muttafaqun alaihi wa ayatul kursi kun sannan ka karanta ayatul kursi litanfa'ak domin za ta maka amfani Allah zai sanya maka mai tsaro haka kai haka tashi daga bacci haka manzo Allah sama ya faɗa ayatul kursi kuma so ɗaya ake karantawa wa nam ala shiqil yamini sannan idan ka tashi kwanciya ka kwanta ta bangaren dama wajma an kaffaika sannan ka tattara tafukan hannunka guda biyu haka watlu waridan sannan ka karanta addu'o'in da suka zo ana yi waridan nan abu uku ake wa wannan ake hada tafuka kuma a shafa a tofa a shafa kul huwa da falaki da nasi mutum zai karanta kul huwa wasu malaman suka ce tofawa zai fara yi haka sannan ya karanta kul huwa da falaki da nasi sai ya shafa duk inda hannunsa zai iya kaiwa a jikinsa ya sake yin haka na biyu ya sake yin haka na uku wasu kuma suka ce sai an yi sai an yi addu'ar ake tofi duk wanda kai ba kai kuskure ba domin ka yi tofin ka yi addu'a kuma ka shafa mun gane ai sau da ka ita aikin kursi ba tofawa ake ba karanta ta kawai ake yi karanta ta kawai ake yi amma da kulhuwa da falaki da nasi su ne ake tofawa a karanta a shafa so uku sun mamsahan shi ne ce sai a shafa idza aqasta ladabi na gaba shine idan kai atishawa al-utas wanda mun sani ce daga shedan take fal tughatti bil yadi ka rufe bakinka ka rufe bakinka in kai hamma hmm aw siyabi ko kuma ka rufe bakinka da tufafi kai haka ko hankaci alwajha ka rufe fuskarka nan atlaqa alwajha wa arada bihi fama domin alwajihu nan ne duka aiko to kaga amma ga alfamu nan mun gane walwajha hamadi wallahi hamadi sannan Allah kuma ka yabe shi atishawa al-utas waccan waccan waccan wannan utas atishawa kenan min Allah ba min shaitan ba kamar yadda na faɗa at-tasa'ub ne min shaitan al-utas min Allah atishawa in kai kai haka ya ake atishawa ya ko to idan mutum zai ya sa hannunsa haka ya rufe sannan kuma in ya gama ya ce alhamdulillah kul in ya kul yarhamukallahu lakum idan wani ya ce yarhamukallah to kai kuma ka bashi amsa ka ce yahdikumullahu wa yuslih balakum Allah ya shirye ku kuma ya gyara lamarinku na cikin zuciyarku shine albal wannan atishawa kenan ko waliyardu dan tasa'uban masfa'a sannan waliyardu dan mutum ya kokarin mai da hamma masfa a gwargwadon iyawarsa idan hamma ta zuwa mutum to ya iya kabbatin kokarin shi ya hana ta zuwa لأنها من الشيطان لأنه من الشيطان التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع idan ɗayanku zai yi atishawaye iyakar bakin ƙoƙarinsa ya maida ta sannan ya rufe bakinsa shine ai yace wal yagdu dan tasauban mastaa wad'u yadin ala famin yuraa sannan mutum ya sanya ya sanya a hannunsa a bakinsa yuraa wannan ma sanya hannun a baki domin hana hamma ta fita to shi ma yuraa ana kula da wannan ladabin saboda idan mutum yayi hamma yi haka ya rufe bakinsa duk waɗannan ladubba ne don Allah ɗan uwa na shari'ar mu suna tsare mana mutuncin mu suna tsare mana lafiyar mu da atishawa da hamma dukkaninsu suna cin hanyoyin da masu haiji suke tabbat suka tabbatar da cewa suna cin hanyoyin yaduwar cututtuka to shari'ar mu sai ta ce ga yadda zamu kuma gashi a ga mutum ya zo yana hamma a ɗauke shi hoto a yada za yi farin ciki da ganin wannan hoton kawai mutum na hamma sai sai wani ya zo kawai ɗauke shi hoto ai ba abin ba zai yi kyau ba to waɗannan ladubba ne na shari'a da ake kula da su sai ladabi na gaba in tati majlisan fasallin wajlisi haisun ta haɗi kalma ƙamu ta in tati majlisan idan ka zo wani wajen zama majalisin ilimi majalisin tattaunawa makwallaku ce ta fira dandali ne na haduwa a yi fira to idan ka zo wannan majalisin fasallim kai sallama assalamu alaikum kai sallama wajlis haithun taha dikal majlisu almaqam sannan ka zauna a daidai inda ka samu waje kan ka je kana kyakketa mutane ka ce sai ka je gaba sai dai in gayyato ka aka yi aka ce to ga wajen ka nan da aka ware maka malamanmu suna cewa umirna an nunzila nasa manazilahum akwai hadisi amma bai inganta ba riwayan na Aisha radiyallahu anha amma hadisi ne mai rauni umirna an nunzila nasa manazilahum an umarce mu da kowa mu bashi matsayinsa so daga ba laifi bane idan a a wuri aka ware aka ce ga high table muna waɗannan bayanin wasu sukan yi inkarin waɗannan abubuwa high table ba laifi ba ne a majalisi a taro a ware a ce ga alminassa akwai ashabul minassa akwai yan high table ba laifi ba ne tahta qa'idati umirna an nunzila an-nasa manazilahum a musuluncin mu an umarce mu kowa mu bashi matsayinsa saboda haka wannan ladabi ne tsora minti biyar idan ka zo majalisi ka zauna a inda aka wajen da yake sai dai idan an gayyato ka an ce ka je gaba to daga nan ne sai ka je gaba amma haka nan ba za ka zo kai ta ta mutane ba shine haisun ta habikal maqamu daidai inda wajen da mutane suke zama ya kawo dama majalisi yana fara ne daga gaba akwai wani kuskure da ake a masallatai masu yalwa ana karatun karatun tsakanin magariba da isha'i sai mutum ya je can baya ya zauna sabawa sabawa ladabin majalisi ne gaba za ka zo sai ya rika tafiya haka ai ta tafiya ai ta tafiya wanda ya zo daga baya ya tsaya a baya wanda ya zo daga baya ya tsaya a baya ta'atassi in kai haka to kai koyi da sunna shine al-iktisa'u daga al-uswatu ne التأسي كينا التأسي من الأسوة أو الإسوة تفريق كثنين بلا إذن حضل إذا كذو مجلسي متاني قدابي سنا زوني كسد جونا تو تفريق كثنين كربت أكان متن بلا إذن باتارد إذن سبه حضل أن هرم تهكا أن سما يا هنا كذلك الجلوس في شمس وظل هكذا ما أنهن متن يزونا ربن جكنس في شمس ربن جكنس ناتكن رانا وظل ربن سقمنا إنوا أنهن in ranar kake so saboda ka sha vitamin D kafin ta zama Z to sai ka zauna idan kuma inuwar kake so sai ka shiga cikin inuwa gabaki daya amma kakka shiga rabin kana inuwa rabin kana rana shekul islam ibn taymiya rahimahullah yace hatta jikinka ana son ka masa adalci nau'i ne na rashin adalci rabin jikinka na inuwa rabin jikinka na rana ka zaba duka in rana rana in inuwa inuwa wala tuqiman ahadan min majlisi idan ka zo waje kakka tayar da wani ka ce tashi sai dai idan asali wajen kai in wajenka ne ka tashi sai ka je ka dawo to nan ya halatta domin mazu sama ya hana wani ya zauna a wurin wani to in ka dawo za ka iya tayar da shi amma in ba haka nan ba kai ne ke da waje to kada wani ya zo kuma ya zo ya ce ka tashi ba ya cikin ladabin musulunci wafsah li dakhilin amma ya halasta ka buɗa wa wanda ya shigo يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا أو إذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وذكر المجلس سننكم إن ذاك تاش كي ذكر مجلس ذكر دعك كفارة المجلس aqalluhu kaffaratun azima mafi karanci in zaka tashi kai kaffaratul majlis wannan kafaran mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi falalarta cewa duk wanda ya zauna a wani majalisi kuma ya yawaita surutu a ciki da zai tashi sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Allah ya yafe masa abin da ya dauka na zanubai musbatatun fi sunnatil karima wannan kafaratul majlis din tabbatacciya ce an tabbatar da ita a cikin sunnar manzon Allah sama mai daraja kafaratul majlis ce ya za a yi a karasa to mun ji ko waɗannan ladibban kenan a ɗin ɗariƙa haƙƙahu ka ba hanya haƙƙinta tana da haƙƙoƙa guda shida فغض الابصار نفرقو كرن سيدو غض البصر in Allah ya jarrabu mutum sai ya ji ya zauna a dakali a bakin titi to wajibinsa na farko shine ya rabbul basar ya rinsa idansa kai ya rika kalla kalle har maza kai ya rika kalla domin akwai namijin da in ka tsara masa ido shi ma sai ya nemi ya tuntube wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr so daga ba a san mutum ka kura masa ido baya cikin ladabin musulunci wal aza fa kuffa aidan sannan kuma kakka cutar da kowa kafful aza kakka rika gulma kakka rika nuni kan wata ta zo wucewa ka ce wannan ta cika fice fice ba ruwanka da ita ta wuce rudda salama sannan kuma ka rika mai da sallama an an maka kattira ta ja ana sallama amma baka ji ba balle ka maida a'a ka saurari sallamar da mai wucewa zai maka tunda dai sai ka zauna a hanya summa bil urfi umuri sannan kai umarni da abin da shari'a ta yadda da shi al'amru bil ma'ruf kenan wal tanhayan an jami'il munkari sannan kuma duk mummunan aiki ka hana الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة تكن حقوق الطريق الستة حقوق هنيا بدا شدة sannan waltalbasi zaina min siyabi sannan kuma ka sa kaya masu kyau a musulunci musulunci ya yadda da ne da sa kaya masu kyau Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warishan wa libasu taqwa dalika khair a wannan ayar Allah ya faɗi tufafi kala uku malamai suka ce na farko shine maqamus satar na biyu maqamus zina na uku kuma maqamut taqwa kayan da suke na farko tufafi na farko shine libasu satri قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم لباس الستر kayan da za su rufe wa mutum al'aurarsa na biyu warishin shine malamai suke cin shi makamu azina kaya mutum ya sa kaya na kwalliya ba laifi ba ne an tambayi manzala sama ba so ɗaya ba ba so biyu ba akan girman kai a game da sa kaya masu kyau maza su ne ce wannan baya cikin girman kai girman kai shine shine rena mutane da kuma ƙin gaskiya shi ne sai ci abdalu halbizu bilar tiyabi kayan da suka fi gabaki ɗaya su ne farare bilar tiyabi wannan babu shakka game da su sa fararen tufafi shi ya fi in za ka iya kamai da kayan ka duka farare ba kai kayi daidai manzallatu salama ya ce ilbasu min tiyabi kumul bayada wa kaffinu fiha mautaku ku rika sanya farare a cikin tufafinku kuma ku rika rike mamatanku da su sai ya ce wala yujawizan na ka'aban shari'a sannan kada tufafinka su wuce ka'aban idanuwan sawu a kafafuwanka ka su wuce haka ko wando ko izari ko riya ka su wuce ina ka su wuce ka'abanni ka su wuce idanuwan sawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tahta al-ka'bayn fi an-nar duk abin da ya wuce idanuwan sawu a tufafi to Allah zai wa mutum azaba ta sanadiyarsa a wuta tayamanan fil lubsi idan zaka sa ka fara sa dama wa kis khal'a in kuma ka tashi cirewa to ka fara daga hagu ka kishiyanta kenan sawa a sa dama amma cirewa a sa ne a cire da hagu a fara cirewa da hagu والحمد لله والحمد في الختام للإله yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki abun bautanmu fil khitami a wajen kammala wannan manzuma mai baitota guda 24 musalliman ala rasulillah ina mai yin sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai husnul ikhtita a farko ku lura ya ce hamdan li rabbina al-azim al-fadli musalliyan ala khitamir rusuli babu taslimi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu kaga umarni bi aka bada sallu alayhi wa sallimu taslima to anan sai mana salati a ƙarshe kuma sai mana taslimi ina jin kun ganye hamdan li rabbina al'azim al-fadl baitun farko musalliyan ala khitamir rusli sai ya ce ne a ƙarshe baiti na 24 walhamdu fil khitami lil ilahi musalliman ala rasulillah shike na yayi duka to Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da zagaye ai ba bukatar da ainihin ko kowa ya ji abin da